الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu biya ga Allah su wanta Allah da ya sake haɗa mu a wannan safiya ci gaba da wannan karatu na littafin muktasar al-akhdari ko littafin ahalari kamar yadda ya fi shahara da wannan suna yau za mu tashi sabon fasali ko nassi sabo inda malamin ke shawa faslun ya jibu ƙadda'u ma fi duniya wannan nasa au ban sa nan to na man za mu tashi sabon fasali da cewa faslun ya jibu ƙadda'u ma fi zimmati min salawati wajibi ne rama abin da ke kan mutum na daga salloli wala ya hillu tafriqu fiha kuma bai halatta ba mutum ya yi sakashi a cikin haka kafin bayyana abin da ko ci gaba da faɗin abin da ya kawo mana matsalar rama sallah idan ta kubce wa mutum wannan suna ne da malamai a littafan fikihu suke kiransa da wannan lakabi din cewa qada'ul fawaiti alfawa'id jam'i ne na fa'ita fa'ita shine sallar da ta kubce malamai suna cewa ana kiranta kubcewa ne saboda ladabi da kuma kyakkyawan zato ga muminai akwai wanda sallah za ta zo sai ta wuce shi bai yi ba ko da gangan ko saboda uzuri kaga idan mai ganganci ne ba za a ce ta kubce masa ba wanda kuwa saboda uzuri ne shine zaka iya cewa ta kubce masa to amma saboda malamai suna dora abubuwan su ne bisa kyakkyawan zato ga muminai to sai aka yi amfani da lafazin fa'ita ba amfani da ba da lafazin tarku ba sai ba ce wato qaba'u ma tarakahu al-mukallafu min as-salawati ba sai aka ce qaba'u ma fata saboda dai kyakkyawan zato a wannan ƙaba'in sallah yana daga cikin babin da malamai suka sa ɗaya ne daga cikin abubuwa guda bakwai da ake cewa istidrakun naqsi fil ibadati riskar wato ko kuma gyaran na ƙasa da aka samu a cikin ibada sun kasa wannan abubuwa kashi bakwai akwai abin da ake ce ma ƙaba'i shine wannan ƙaba'i shine mutum idan abu bai samu damar yin abu ba ma'ana ya bar shi a lokacinsa bai ba har lokacin ya fita to sai ya yi shi wani shi ake ce maka ba akwai i'ada ita ma a cikin al'ahkam alwadhiyya kamar da malamai suke kiransu a littafin littafan usulul fiqh yana ɗaya daga cikin waɗannan guda hukunce hukunce guda bakwai i'ada ita ce karama abu ramuko shine idan kayi abu ya zama ba daidai ba kaga yana da bambanci da kaza'i kaza'i lokacinsa ne har ya kare ba kai ba to sunansa kara'i ma'ana sai yanzu sai kai i'ada kuma shine kayi bai yi daidai ba sai ka sai ka sake yau wannan na biyu kenan akwai lafazin da kuma suke ce ma al-isti'naf isti'nafi shine ka sake abu daga farko ma'ana kana cikin yi baka kare ba sai abu ya rushe baki daya ya lalace daga farkonsa to sai ka sake sallah daga farkonsa wannan shi ake ce mai isti'nafi akwai abin da ake ce ma fidiya wani kuma kaman ba a sallah ba a azumi wanda ba shi da ikon yi tunda dama an ce a ibadoji ne baki daya don haka har azumi ya shiga ciki misali wanda ba shi da ikon yin azumi ya fidiya ma'ana ya bada ciyarwa ko kuma a bangaren aikin haji ne ya yi abin da yake ɗaya daga cikin mahazuratul ikrami wajibai a idan ya bar ko kuma kai ya bar wani wajibi to shi ma zai fidiya hudu kenan ko na biyar a shine ake ce ma kaffara mun san kaffara idan mutum ya yi laifi sai ya kaffara a kansa misali mutum mai azumi sai ya taki iyalinsa da rana a cikin watan ramadan kaga akwai kafara a kansa misali to banda kafara na biyar na shida shine sujudu sahw sujudu sahw wato sal abin nan sujada ta rafkanuwa ita ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake cika tawayar da aka samu a cikin ibada wannan ita kuma a sallah ake samunta za mu zo mu magana a kanta abu na ƙarshe shi ake ce ma attadaruku shi ne abu na bakwai attadaruk shi ne ka riski abu kafin ka gama sai wani ɓangare nasa ya lalace ba dukkan sallar ba inda dukkan sallar sai ta lalace sai ka yi isti'inafi ka sako ka sako daga farko in ko wani ɓangare ne kana cikin sallah sai ka tuna ka bar wani rukuni a raka'ar da ta gabata to sai ka riskar da wannan tun baka idan sai sallar sallah ba shi ake cewa at-tadaruku to wannan hukunce hukunce da muka ji su malamai sun kakkasa su kowanne da inda za a sa shi da bigilin da za a sa shi yau wanda za mu ji wanda malami ahli ya kawo mana shine al-qaba'u qaba'i kamar da muka ji shine mutum ya bar abu a lokacin sa bai aikata ba to bayan lokacin ya wuce ana buƙatar sa ya rama malamai sun saba sabani mai ƙarfi sosai a wannan mas'ala shin idan mutum ya bar sallah sai suka kasa abin kashi-kashi akwai wanda ya bar sallah da gangan akwai wanda ya bar sallah da mantuwa akwai wanda ya bar sallah da uzuri dukkaninsu ba su yi saɓani ba akan na biyu da na uku wanda ya bar sallah da mantuwa wato yana zaune ya manta har aka yi sallah bai ba wanda kuma uzuri ya hana shi uzuri ko na rashin lafiya ko kuma na lura da wani ko kuma ana cikin hali na rashin natsuwa har sallah ta wuce mutum bai yi ba yana sane ba wai bai manta ba to wannan shi ma malamai sun yi zancen su waɗannan mutum biyu ba su da matsala a duk lokacin da mai mantuwa ya tuna to ya tashi ya sallah saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan duk mutumin da ya manta sallah falyusalliha mata ma zakaraha to ya rama ta ya sallace ta duk lokacin da ya tuna hakanan wanda kuma aka sallah yana da uzuri uzuri ya hana shi to ya yi a lokacin da uzurin nan ya kauce sabanin malamai ya zo ne a kashi na farko ma'ana wanda ya bar sallah da gangan shin zai rama sallah ko ba zai rama ba wasu malamai mafi yawa kenan jumhuri kamar mazhabar abu hanifa da mazhabar malik ita ce wannan da muke karanta a halari da kuma wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun ce wajibi ne wanda ya bar sallah da gangan ya ramata wasu malaman kuma kamar wasu daga cikin malaman shafi'iyya da kuma shi ne mazhabar abu abin malam ahmad bin hanbal da kuma wasu daga cikin malamai har yanzu suka zo daga baya har su shekul islam ibn taymiya suna cewa idan mutum da gangan ya bar sallah aka yi ta har lokacin ta ya wuce bai ba to ba zancen ya rama kawai zunubi ne a kansa amma ba zancen ya rama ina fatan fanci wannan kauli yawwa akwai zunubi a kansa ƙato sai dai zai tuba tuba ne kawai zai iya wanke masa shi amma ba rama ba rama ba za a karba ba haka suka fahimta mun fahimci wannan yawwa su waɗanda suke magana na farko da su ne mafi yawan malamai suka ce ai asali abin da ake lura da shi su waɗancan sun ce babu dalili wanda suka ce ba za a rama musu ba dalili in dai mutum da gangan ya bari suka kawo ma nasoshi na cewa wanda duk ya bar sallah da gangan to hukuncinsa shine hukuncin tarikus sala tarikus sala kuma mai hukuncinsa akwai nasoshi da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar sahabbai cewa wanda ya bar sallah baya sallah kafiri ne wasu abin da suka dora akan su kenan wasu kuma suka ce a tunda bari ɗaya ne ba ba hukuncin ne yayi inkari ba to yana nan a musulmi amma kuma wajibinsa ya aikata sallan nan tunda idan mun ce ya yi laifi bai aikata ba to idan mutum bai aikata abu ba ya yi laifi shin shi kenan kuma zimmatuhu ta kuru khaliyatan ma'ana ya zama cewa an ɗauke masa ba za ba a neman ya sallah sai suka ce a'a lalle abin yana nan a wuyansa sai ya aikata wannan shine ra'ayin hanafiya kuma na faɗa da malikiya shi yasa muka ga anan kun ga cewa yin qada'u ma fi zimma abin da ke kan wuyan mutum mun fahimci abin yawa wannan shine dai magana da mafi yawan malamai da suka yi idan mutum har sallah ta kubce masa da gangan bai yi ba to zai ramata sun kawo da dalilai nasu musamman akwai matar da ake ce ma al-khasamiyya ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana cewa babanta ya rasu bai aikin haji ba yanzu ta iya masa aikin haji shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa dainu ta je ta masa aikin haji domin kuwa dainullahi a haƙƙo bil qada'i ai bashin Allah shi ya fi cancanta a biya shi to malaman da suka ce mutum zai rama sallar da ta kubce masa da gangan bai yi ta ba suka kawo wannan hadisin a matsayin shi ne dalili in dai akwai bashin Allah a kanka to wajibi ne a sauke shi sai suka ce me ya kai sallah ko zama bashi in mutum ya bashi da gangan mun fahimci amma yawa su ko can malaman sai suka ce a wannan hadisi ba sarihi bane ba kurukuru yake wajen cewa sai an rama sallah ba magana dai har zuwa yanzu tana nan malamai suna tattauna a kanta don dai ka san akwai bambanci akwai kuma saɓani amma abin da zai fi kwantar da hankalin mutum shine in ya san ya bar wata sallah to ya rama ta yau to shine nan yadda za a rama din shine malamin kuma ya kawo mana da fatan mun gane asalin yadda matsalar to sai ke cewa wala ya hillu tafritu fiha bai halatta ba mutum ya sakaci wajen ramukan wa man sallah ya za a mutum me ya za a gane mutum yayi sakaci ko bai ba to sai ke cewa wa man salla kulla yawmin salata khamsati ayyamin falaysa bi mufarriti duk mutumin da ya sallaci sallar kwana biyar a kullum to ba za a sa shi cikin masu sakaci ba waɗanda suka ki yin abu da gangan ba ma'ana misali mutum ya balaga shekaru kamar biyar da suka wuce kuma lokacin farkon balaga samartaka ta ɗebe shi da rashin hankali ya zama akwai salloli da ya watsar da su bai ba to idan daga baya hankali ya zo masa ya ji wa'azi ya ji nasiha ya ji kuma hukuncin wanda ya bar sallah kaga akwai salloli kenan da ake bin sa a kansa to ya zai yi to sai ya zo ya samu sallolin nan ya samu lokaci ya tara masu ya tara masu in ya kaddara cewa ana bin sallolin shekara biyar misali ya yi sakaci sai daga baya ya fara to kaga akwai sallolin salloli da yawa a kansa a kowace rana akwai guda biyar kowace rana akwai guda biyar sai lissafa wannan sallolin in yana da iko da karfi to ya kama da daddare ya tashi ya tai zai iya yin sallah ɗari a rana ya rama mun fahimci wannan to amma ya malaman suke gane idan mutum ya yi sakaci ko bai ba sai suka ce in har zai iya a kowace rana ya sallah biyar banda sallah biyar ta kullum da yake yi wadda take wajibi ce ya kuma ƙara wata biyar din kamar a ce kullum ya yi kowace sallah sau biyu to wannan ba za a sa shi cikin wanda suka yi sakaci ba mun fahimci abin da yake nufi yawwa in ko ya gaza haka misali a ce sallah uku zai ko sallah hudu a kullum to ya shiga cikin masu sakaci ga mutumin da ake bin sa salloli da yawa za ka iya tara su ya yi lokaci da yawa ya salloli da yawa a lokaci guda taimakon kansa ne in ba zai iya wannan ba to a kowace sallah ya yi ta guda biyu ya tashi asuba an yi da jama'a sai tashi kawo ta sallah asuba din an yi da azhar tare da jama'a masallaci sai tashi kawo kullum ya haka har ya shekarun shekarun nan da ya san suna kansa in ko zai iya sauƙaƙe wa kansa ya tara su a lokaci guda yayi da yawa to wannan bai shiga da cikin sakaci ba ina jin mun fanci abu ko to sai yake cewa wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu ramu wannan kuma mutum zai rama sallan ne gwargwadon yadda ta kubce masa malamai suka ce me ake nufi da gwargwadon yadda ta kubce masa min haithul adad wa min haithul kaifiyya suka ce ta bangaren adadi da ta bangaren yanayin yadda ake yi ma'ana in sallah ɗari ta kubce maka to ɗari za ka rama in kuma sallan nan yadda yanayinta ya kubce maka to haka za ka kubce abin da yake nufi sai ƙara bayani sai ce in kanat hadariyatan in sallar zaman gida ce qadaha hadariyatan to sai ya rama ta a matsayin sallar zaman gida wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan in sallar tafiya ce ta kasaru ce to ya rama ta a matsayin kasaru sawa'un yace ba bambanci kana hina al-qada'i fi hadarin aw safari lokacin da zai rama din nan babu bambanci yana zaune a gida ne ko ko yana cikin tafiya mun gane me yake nufi in kana zaune misali a gida kana cikin halin tafiya sai ka tuno ana bin ka wata sallah a sallan nan kuma kana cikin halin tafiya ta kubce maka to idan ka tashi ya za ka yi ko da kana gida sai ka yi ta kasar raka a biyu saboda me ita sallan lokacin da ta kubce ma ta kubce maka ne a yawan lokaci a lokacin tafiya misali shekaran jiya kai tafiya sai ba kai sallah ba a cikin halin tafiyar nan in ka tashi rama sallolin wannan runin guda biyar sai ka rama duk sallah mai raka a hudu ko da kana zaune a gida ne yanzu da ka tuno din to sai ka yi ta raka'a biyu saboda a lokacin da ta kubce maka kana cikin tafiya ne mun gane azhar da la'asar da kuma isha'i kenan magariba ko da sallar asubahi sai ka yi su yadda aka saba to in kuma kana cikin tafiya ne sai ka tuno in mantuwa ce ko kuma dai ka tashi ramawa kana halin tafiya sai kuma ka tuno sallar da ka bari amma lokacin kana gida ta kubce maka to ko da kana cikin kasaru ne yanzu sai ka rama waccan sallar da ka bari raka'a hudu ba raka'a biyu ba mun fahimci abin saboda za ka rama ta ne gwargwadon yadda ta kubce maka ba gwargwadon yadda kake ciki yanzu ba yawwa to abin da zai zo nan gaban mu kyale shi sai darasi na gaba insha Allah da fatan muna fahimta insha Allah Allah samu da ƙara gani Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اكون قالوا abu da man ta kai cewa kan wannan suna cewa idan suna cewa abu ɗaya da suka cire idan mutum na yanayin sallah da za ka rama ka lura da yanayin da ka bata shi ne suka ce sai idan mutum ba shi da lafiya sai ya tuna ana bin sa sallah to wace irin sallah zai yi yanzu zai sallar mara lafiya ne ko kuma zai yi ta saboda ya barta a halin rashin a halin lafiya zai yi ta irin ta masu lafiya sai malamai suka ce a banda wannan hukuncin a nan tun da dama kowa yana hukunci yana aiki ne gwargwadon ikonsa to a yanzu da ya tashi tun da yanzu ba shi da lafiya zai rama ta ne a irin sallar marar lafiya ko da a lokacin da ta kubce masa yana da lafiyar domin zancen kudura ake yanzu ba zancen yanayin adadin raka'o'i da sauransu ina fata mun gane to Allah ce muku
kamar yadda cewa in mutumin da ya zo da